الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah ta'ala mai tarin ni'ima ga bayinsa muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da dukkan alkhairai da ake samu a cikin wannan lokaci mai albarka na watan ramadan yau gashi dai muna dare na sha biyu ko ga wannan wata mai albarka watan ramadan wanda idan muka ɗauki lissafin hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi ta daga birnin maka zuwa birnin madina shekara 1400 da shekara 44 muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gaba dakatar ya datar da mu da dukkan alkhairai da ya sanya a cikin wannan wata mai albarka Allah ka samu daga cikin wa'inda kake yantawa Allah ka yafi mana zunubanmu Allah ka sa ayyukan da muka gabatar cikin kwanakai 11 dukkan su karbabu ne Allah ka ba mu ikon jajircewa da wasu ayyukan linkin balinki saboda wanda muka aikata kuma Allah ka karba mana zunubanmu Allah ka yahe mana Allah ka ba mu gamdakatar da yin ayyuka karbabu a ranar daren lailatul qadari wanda ke gabatarwa insha Allah babu shakka dai cikin kaddarawar Allah gashi dai za mu ci gaba da tafsirin da muke a irin wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka muna dai cikin wannan sura suratul baqara cikin kaddarawar Allah a jiya mun yi aya ta 100 da nawa da 162 ko insha Allah yau za mu tashi aya ta 163 idan muka dan waiwaye a nan tafiya ubangiji ta'ala ya tsawatar akan ɓoye ilimi aya ta 159 ya tsawatar akan ɓoye ilimi kuma har bayyana wa'id kamar tanadi mai tsanani ga waɗanda suke ɓoye ilimi wanda zai amfani mutane idan muka diba ubangiji ta'ala ya yi bayani ne wanda ya shafi ahalin kitabi ya shafi ma mu al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya san wani ilimin da Allah ya saukar a ban kasa wanda a cikin ilimin Allah ya yi umarni a bayyana wa mutane kuma idan aka bayyana zai musu amfani amfani ta hanyar shiriwa ga addini ko ma amfani na duniya sai ya ɓoye ilimin babu shakka ubangiji subhanahu wataala ya masa mummunan tanadi haka kuma amma sai Allah ya ce sai waɗanda suka tuba suka yi gyara suka bayyana wannan Allah yana amsar tubansu dan Allah ya bayyana mana kansa da kansa shi at-tawwab ne kuma ar-rahim mai amsar tuba ne kuma mai tausayi ne ga mummune Allah ka amshi tuba mu Allah ka tausaya mana bayan haka nan sai Allah ya bayyana mana wayanda suka kafirta wa Allah ba su dace da samun imani ba kuma suka mutu akan kafirci to wayannan fa sun shiga uku dan Allah ya tattara su gaba ɗayan su yace suna cikin tsinuwar Allah da tsinuwar mala'ikun Allah da tsinuwar mutanen kirki daga na farko har ƙarshe tsinuwar da suka yi ta tabbata a kansu kuma za su dawo a ciki ubangiji ta'ala ya ce ba zai sassauta musu azaba ba kuma ba zai jinkirta musu ba to a nan gurin shi ne malamai suka ce ya halatta ka ce ka allah tsinewa kafirai amma ba za ka ayyana wani mutum ba ko da yana kafiri ka ce allah ya tsinewa na kafiri bayan haka nan amma shi a gurin malam bahaushe ba burgiya ce ka Allah tsinawa ne shi kuma yana ji sai ya ji daɗi an ce Allah tsina mishi kamar yadda bature ne ce a gurin bahaushe zagi ma akwai na ziga da an ce shegewa ne to wai ziga shi ake yi fadaka ma'amala a tsakani da irin kalmomi na maguzanci da jahiliya baya da kyau duk wannan rishin ilimi ne ya haifar da irin wannan a ce baka da uba ka ji daɗi wa zuga ka to me shage a hausa shage wani ko sai ya ji daɗi wai ya birgi kenan haka tsinuwa kai tsaye zai gada mutum ya Allah ko Allah tsini maka kuma hankali shi kwanta to kafirai ma aka ce ba za ka ayyana suka tsine musu albarka ba wani mutum wata rana ya sha giya ya zo yana wari ya zo gudun manzala sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ce daga cikinmu don aladantar da shi don lokacin babu wata doka an ce da aladantar da su daga cikin wanda bugon shi da takalmi wani ya cire rigar shi ya buge shi don dai aladantar da shi ina lillahi wani zaratu wani kuma kawai da ya taya ta amma ku Allah tsine maka albarka sai manzala sallallahu alaihi wasallam ke ce a aikar ku taimaki shaidani akan dan uwanku ku taimake shi a kan shiɗanarsa kenan tsinewa da ya masa ta yi muni idan ka tsinewa mutum kamar ka taimakawa shiɗani a kan shi ne haka malamai sun yi maganganu a kan abin da ya shafi la'anta da tsinuwa ƙarƙashin wannan aya muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala kai ya samu daga cikin waɗanda suke zama ƙarƙashin la'antar Allah da ta mala'ikun Allah da kuma ta mutanen kirki gaba ki ɗaya a cikin sutul azama Allah ya maimaita irin wannan tsiruwa zuwa ga kafirai gurare daban-daban a cikin alkur'ani wadda ke mu musulmi sai mu ce alhamdulillah da Allah ya tseratar da mu daga karkashin irin wannan tsinuwa ta ash wanda ya yi ta akan kafire daga za mu tashi wannan aya ta 63 kace ko to bismillah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim ubangiji ta alace wa ilahukum ilahun wahidun lalle ku sani ubangijinku dai abun bauta ne ƙwara ɗaya wanda la ilaha ba wanda yake ba da umarni da hani ba mai ɗora doka ko ya sabke illa huwa sai shi kaɗai ba za ka haramta ba sai da haramtawarsa ba za ka halitta ba sai da halittawarsa ba za ka ce kaza wajibi ne sai shi Allah ya wajabta ko a bisa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya cancanta ya zama yana ba da doka da oda a cikin sararin samaniya ko a nan ban ƙasa ko ƙarƙashin ƙasa illa huwa sai shi kaɗai ƙarki ya tabbata ga Allah da haka la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta a masa bauta ta gaskiya sai shi kaɗai wa da hula shirika lahu ar-rahman wanda yake mai rahama a fassara hausa ba ka ce mai gamammiyar kyauta ko? ar-rahman mai gamammiyar kyauta a duniya ya bai mummuni ya bai kafiri ar-rahim mai jin kai a lahira hasatan ake ta ko? keɓe babu da wani kafiri kaga wannan in dai kayi ma'ana la'ira ma'ana la'ai ka san wannan fassara tauhidi ne ake koyawa a da amma da mai koyawa da wadda ake kowa kowa bai fahimci koyi ba la ina ma'anan la la khaliqu wala raziku wala ma'budun bil haqi illa huwa face sai shi har face da tsammani kake wani karatu ne ka Allah mun gode maka wallahi ba garban nima muke cikin ta a yanzu ba a irin wannan karnin da muke ciki ya kamata mutum ya gode wa Allah kuma ya nuna wa Allah ya gode ta hanyar kokarin da zaka bada gudunmuwa cikin addinin Allah don haka ɗaya daga cikin magabata ya ce wanda yake neman ismin lahil azim wanda idan aka roki Allah da shi Allah yake karbawa to sun tattaru a cikin wannan sura wannan yana daga cikin su wannan da daga cikin ismullahi azam yace nabi shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum na cikin farkon suratul ali imran inda kana sunan ismullahi azam ko ai ka san akwai su yaƙinin dai kawai ke da rauni al'umma da ta shuɗe ma ta samu karamci da isim azam barantana al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam kadiba zamanin isliman fa wani allazi indahu ilmu min alkitabi an ce mutum ne fa ba ba mala'ika bane kun ba aljini bane ifritu min aljinni ji yake babu kamarsa da yace ana ataka bi qabla an taqulu maqamik ifritum min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin saboda muna magana akan ismullahi alazim ne gadan sarauniya ba wace ce balkisa ko yana guri mai nisa Suleiman ya kalli damu da hagun fada ta take ce man yati ni bi arsha kabla an yatu da muslimin wa zai je da komun gadan nata yanzu take yanke gabanin tazomin tana mai meka wuya ifritu min aljin wani katafaren aljani idan aka ce ifritu aljannu ma kangararrun kenan manyan kenan yace ha ya Suleiman ya kwanta da hankalinka ai mu muna nan da haka na cika bihi kabla an taƙo mai makamik ba kana zama yanzu kamar misali lokacin da ake hawa ofis dai na shugabanni ka san ai su ba san ko suke ba ko sai kowa ya je misali wajen ƙarfe tara ko goma halora sun zo sun ɗanyi sinyansu sun ɗan cike cikinsu sun ɗanyi wayarsu sun ɗan juya kujera mai juyawa kafin midi kuma sun tashi ya ce to a wannan tsakanin zan zo maka da shi kafin ka tashi a lokacin da kake tashi daga aikinka da sahi suleiman dai a cikin zuciyar shi yana tunanin kai wannan abin zai yi kwa kawai sai aka samu allazi indahu ilmu min alkitab qala allazi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk to kaji abinda a filin ma ba za a iya tsara shi kuma yayyu ba yinda babu kyamarar ma da za ta yi wannan ko akwai ta amma kaga shi Allah ya tabbatar da abin kuma ba wai labarin gidan ba da masu bane ko wani abu na a abu ne tabbatacce an yi shi wallahi an yi shi an yi shi an yi shi kawai allazi indahu ilmu min alkitab wani ne wanda Allah ya bashi sanin ismul azim Allah ya hore mishi a fadar Suleiman ya ce to ai ya Suleiman ai ana ataka bihi qabla an yartadda ilayka qalb ai ni zan yi da koma gada in kana bukata a wani lokaci yace idan ka daga gidan idanka sama ka kalle ni kafin ka sabko ta kasa ka san duk mai kallo idan yana so ya kallo sai ya daga gidan ido kuma ya gama ko sai ya daga ya gama lokacin da kallon ya fahimci mine ne ya fahimci kularkin in mai magana ne ya fahimci mi yace in mai wuciya ne ya gane sai ka daga gidan da ka sauke yace to zan zo maka karkashin wannan falamma ra'ahu yana faɗin maganar falamma ra'ahu mustaqirran inda yayin nan sai ya juya ya kalle shi me kace kafin ma ya juya ya kalle shi yayin da ya kalle shi kawai mustaqirran inda sai ga gadan na hal ya shafa ya ji kuma shine gadan dai na Barcelona nan da aka ba da labari shine fa gashi har Allah ya ta'ala ya sa wallahi kun ba aljani bane ai kalkace to wannan da ruhani ba ruhani bane allazi indahu ilmu min alkitabi aka ce ba ruhani ne ya aikawa ismullahi alazim kenan eh kai ma Allah ya hore ma karkashin wayannan da kai haka sai ya gani kawai Allah ya inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun lamarin na Allah ne shine aka tambaya yayi kuma yayi kuma wanda ya tambaya ya isa ayo ai ko a duniya ko wani mutumin da in ya tambaye wani ai ya isa yi mishi zai eh yana yara kuro ce saka da shi ko wancan ya buga ya ce kai wannan a sake shi eh ko wannan a bashi kaza ko saboda mi wanda ya tambaye ayin ya isa amma kai da baka isa ban ka tambaya sai a ce a wannan ba ma shiga ai wannan ai ya ida ko ba haka ba to shi yana da matsayi a wajen Allah ne shi ma Allah ya yarda da shi ya karrama shi ya bashi wannan baiwal shi yasa ya biya mishi wannan bukatar falamma ra'a mustaqaran indahu qala hadha min fadli rabbi Sulaiman mai yakon yayi hasada ce ni annabi kun ban da wannan shi yake da to wannan ya kamata a nisantar da shi kai mun juyi mulki ko ka san yanzu mutanen ma aka suke yan siyasa an kai gwamnati da mutane yake yin da zaka kai mai shari ko a daure shi ko a kore shi saboda kai ya je wata rana a zo zaɓe a ce shi za a tsaye da ba kai ba ka gani su kuma ba haka suke ba kawai godiya wa Allah ya ce wannan yana daga cikin falalar ubangiji da ya bai waɗansu ƙarƙashi na kamar ifritin milaljini da ya ce zai kada ga lokaci kaza kan lokaci kaza balle wannan ai duk baiwa ce ko Allah ya yi wannan liyabulu wani dan ya jarrabe ni ya ga shin godiya zan yi ko kuma zan butulce mishi in yi kafirce a nema da yi da haka ya ce wa man wanda yawa Allah godiya sakamakon godiya yana kuma gare shi wanda Allah ya yi wani abu kuma na nima sai ya butulce nan ba kuma da haka wannan ke nuna mutane daga gasa kowa da nashi matsayi musulunci yake so kakare na kowa ka darajanta kowa ka bai kowa nashi hakim hatta idan muka riba cikin sabon manzalar sallallahu alaihi kowa yana da irin tace faralal da irin tashi baiwal haka manzanni Allah ya fifita su wajen daraja da kuma baiwa a cikin sabon manzan Allah akwai wanda in sun tashi tsakanin su da Allah ba addu'a suke ba annabi ya tabbatar da cewa lau an kasama alallahi idan suka rantse da Allah sai Allah ya kubutar da su wannan rantsuwar eh idan suka rantse da Allah sai Allah ya kubutar da su su sun tashi ba za su yi ba ya Allah ka mana kaza a wallahi Allah ya ka mana kaza yau kuma sai ya musu don ya kubutar da su daga wannan rantsuwar kasu yi kafara saboda matsayinsu a wajen Allah sun nemi yarda Allah kuma Allah ya yarda su mu ma Allah ka yarda da mu da haka wannan malamai suka ce yana daga cikin ismullahil azam akwai su a cikin hataini ayataini cikin waɗannan ayoyi guda biyu wanda muka karanta da wanda za ta zo gaba da kuma waccan ta cikin farkon suratul ali imran Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sauka mishi da wannan aya cewa wa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku dai Allah ne kwara daya ya suka ta ya rasulullah ko ya muhammad yanzu a ce Allah daya ya isa mutanen Madina da na Makka na Taif da na ko ina wannan ai wani abu ne wanda yake suka ce ya saba wa su nasu tunanin Allah daya ya isi kowa bukatun kowa da yake ba su fahimci allon bayi ma kadarullah haka kadar hina ba ba a fasar ba washe ba a fasar ba washe yin ce ma kadarullah haka kadar ya ce wa kadara ta daga yawata wai ya kare fasar kawai eh ta ai ma kadarullah haka kadar ai kadara ta daga yawata don allah ka shi su ba su san kimar Allah ba ba su kaddara Allah cancantar wato matsayin da yake da shi ba ba su kaddara shi a cikin zuciyarsu ba wannan shine ma'anar fassara a takaice to da haka suke ce ya za a yi a ce Allah ɗaya ya yalwaci mutanen duniya ga baki ɗaya wannan abin da aka kai ma ai akwai abin diba ma idan kuma wannan abin haka yake to ba za mu taɓa yarda ba sai ka zo da aya wanda za ta tabbatar mana da hakan amma ba haka kawai kace mu saki allolin mu kawai mu rike daya to shine na daga cikin ayan Allah ya kwatanta musu halittun da yayi wanda sun tabbata shi yayi ko daga cikin su in zaka tambaye su a matsayin su na arna duk ya kuta su waye wayannan abubuwan za su a wannan kuma Allah ne shi yasa arnan dama sun yi waɗansu daga cikin yanzu da suke cewa su musulmi ne sanin Allah eh yanzu wanda bai yarda Allah yake ruwa ba ko daga Allah ma ya kasa shi an saki jirgi ya je ya tarwatsa gajimara a sama ta ko ruwan zai zo ai kaga akwai matsala ko a akwai matsala wallahi duk iskar da Allah ya hore take aiki kala kala wata iskar ta koro gajimara wata ta tattara shi wata in ya hada ta tarwatsa shi ya watsi ya zubar da ruwa wata kuma in yayin da ba a ce ba ta yi maza ta sarrafa shi duk ba ta isa ba kawai don a yi cin kudin al'umma kawai a rika cewa wai an tada jirage wasu suke zuwa su bambaso ruwa daga sama to can kasar mu makwauciyar mu da ba a tura jirgi a wasu to waye musu a can kuma kawai da arena mutane hankali ne wallahi kuma ne ce sebire wallahi ka gani ko shi yasa bari na aka samu ruwa ya yarda ya yarda sebire ya yarda kawai ai wannan akwai akwai abin tunani lalle akwai ci gaba na ilimi wanda ba ma ba ma ja akai amma akwai abin da ya kamata a ce kai in ma a yi wannan abu ai akwai abin da aka yi bukata ka ban maso musu shinkafa da masara masu fara ci kafin ka ban maso musu rosa ga kan kudin da za a kashe nan a sayo wa mutane abinci su ci mana to wannan abubuwa ne wanda suke da Allah ka gyara mana shugabannin mu su gane Allah in sun fahimci Allah da manzon Allah kuma Allah ya taimake su to insha Allah za su gyara Allah ya gyara mana halayen su da namu gabaki daya to waɗannan abubuwan da Allah zai zana ko ya zana anan su ne a matsayin ayoyin da Allah ya bada ma'ana hujjoji ka ce musu kida allolin mu kama daya ya zama yan Tayyib yan Madina yan Makka yan ko'ina shi kaɗai za a rike to kawo hujja to waɗannan abubuwan da Allah ya zara kuma sun san ba mai yi sai shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda da zaka tambaye su wa hada ta samai da kasai la yaqulanna Allah wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma la yaqulanna Allah wala in sa'altahum man yarzuqukum minas sama wake arzata ku daga sama wake saukarwa daga sama wake duk za su maka Allah ne kenan tunda sun yarda shi yake yin waɗannan abubuwan aka zane waɗannan abubuwan ya kamata kuma su mai ƙauya ko? to ahihin Allah ya so to ayar da Allah ya kawo akan hujja da dalilin da za a basu shine Allah ta inna fi khalqis samawati inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wama anzala Allahu minas samaa'i من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون kaga waɗannan abubuwa ne wanda kai kanka idan ka kalle su wallahi kana ƙara samun tauhidi a cikin zuciya ubangiji ta lace inna fi khalqis samawati wal ard wallahi yana daga cikin halittun samai da Allah yi da yanda sama take da fadi yanda take da ƙarfi yanda take da nisa tun da aka halicce ka ma haka take daren da kan ba inda take bukata a yi tafiya ke jagobi ne a ɗanyi kulanta har yanzu tana da kuma ba ta bukatar fantir bukata ba ganin da ya goge saboda daɗewa duk kyawun gini an shawa fantir an yi da an yi shekaru sai ga inda sun samu ne dai nan a ɗanyi fantir nan a yi littafan shi nan a yi kole nan kuma ya tsage amma tun da Allah ya halitta sama tana nan daren da kam kuma ga ta wasa wannan wanda muke kallon ma sama'ud duniya sama mafi kusan din wannan mata ko ba wayancan da suke saura ba to ganin yanda Allah ya halicci wannan sama wal ard da kuma ita kanta kasar wanda duk yanda ka kai da yawon duniya har yanzu baka kare inda kasar Allah ba ba kare ba hal yan sama jannati ko da suke ta sun tai duniya wata abu sai ba sun kare kasar Allah shi sa suka hawo sama su tunaninsu ne yake ba su kawai sun je wata duniya ta wata wanda ba ta Allah ba haka tunaninsu ya ba su haka tunaninsu ya ba su don haka ganin yadda Allah ya halitta samai da yadda ya shirya kasai har guda bakwai yadda kace kasar nan yaya kabrinta yake gaba kasa kuma in ka wuce za ka tarra wata duniyar kuma har lokacin tarra wata kasa sai da Allah ya jira ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai ba ka diba wannan samai yadda kake ganin ta a zamanin ka nisan ta ya kai nawa ka diba da kake tsinka da gajimare a nesa ko yau ko jirgi kawo ya kaje ka tsinka da gajimaren gashi nan kasa wallahi ya ishe ka aya ka je a saka cikin wancan ramin na arlituma na yan kwamina kadai wai wannan ruwan da muke tonowa fa a kasa ake mana forage in ka shiga cikin wannan ramin sai ka je ka wuce inda yake haka tura shi mai hukun mu ana can shiga batan to daga can ne kuma yake yawa kasa an wuce shi a wannan ramin kaɗai na kominik wanda yake da nisan kilomita ɗaya da wasu abubuwa mun mun shiga magani wannan kaɗai ya kamata ka girmama Allah yadda ya tsara duniya shi to ƙasar haka Allah ya tsara ta ita ma hal ɗaya bayan ɗaya hal guda bakwai kuma ya bayyana mana bakwai ɗin ce kun mun yarda kuma halittar su ce waye sai wannan wallahi su ma sun yarda ba wanda zai iya halittar sammai da ƙasai sai Allah sun yarda sun yarda wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda Allah ya ce da zaka tambaye su wa da samai bakwai da kasai za la yaquluna la to wannan sai Allah kuma ai wa zai iya an ba shi ba kun yarda wannan eh waqtilafil layli wan nahar sabanin da dare da wuni suke yi yatlubuhu hasisan kowannen su yana bibiyar dan uwan shi ba kakkautawa kadiba dare ya wuce a wuni ya wuce yanzu ina ina yi gaba ina yi an janye shi gaba sama aka ja shi ko ƙasa ko arewa aka yi da shigo haka yi sun don ba lalace wurin ba fa ita ma aikin ta daban ana iya yi wurin ba ta hutu ba nawa wasan su guraren ya yi wata shida ba ba a ganta ba don ba wace da ya ce da rana ya kare da ranar da wurin ya gama su guri guda to wurin matsayin shi daban rana wurin ta daban kuma Allah ta'ala shi ya halicce su kuma ba kakkautawa tun da aka yi duniya dare na nan wuni na nan a inda ake yin su da waɗansu guraren da watanni ne ake daren kuma watanni ne ake yin wunin Allah ɗaya gari ban ban malam bahaushe yake cewa to mu dai nan wunin ake yi kuma a yi daren kuma kowanne na bin ɗan uwan shi ba kakkauta ba wanda ya taɓa randebu a firken dare ya gaji wuri bai zo ba yana tsamin shi ko kun taɓa gani sai dai mi suna samun wani lokacin wani ya shiga wani tulijin lalafin nahar wa tulijin nahar filai nahari wa tulijun nahara fil layl wannan kage Allah ya fadi yace shi yake shigar da wunin a cikin daren da rana na fadawa a karfe 6 wani lokacin sai ga ta kai karfe 6 da rabi ko 7 kage yanzu wunin ya shigo daren da rana na fitowa a karfe 5 ko 5 da rabi wani lokacin sai ga ta kai 6 ko 6 da wani abu kage shi ma mai daren ya shiga cikin wunin duk shi yace shi yake yi mun yarda ko mu yarda ba wallahi arna ma sun yarda eh sabarin da suke da kai kawo da suke tsakanin su kowa na bibiyar dan uwansa hasisan Allah ya ce kowanne yana neman dan uwansa ba kakkauta ba wanda yake kakkautawa game da aikin da Allah ya sarci har yau su ba su yarda bu afirkan ba yi suke kowanne yana bin dan uwansa ba kakkauta sai dai wani lokacin wannan ya shiga wannan kuma shi Allah ce shi yake shigar da su shi yake shigar da daya a cikin daya wani lokacin su zama daidai wani lokacin daya ya hida wani lokacin su zama daidai haka tun da Allah ya duniya yake tsarinsa kuma wallahi duk duniya ta taru in yi niyyar karawa wuni awoyi a cikin dare waye sai hana za mu zama girka wasu na'urori mu ce mu dai ba nan ba rana tun da tana fadawa a shidda ba wanda ya ta kara kawai in lokacin ya kamata ta fada wallahi baka isa ba babu wani na'urar a duniya duk ci gaban ba ku isa ba wallahi haka za ku haƙura kawai haka ne kana so ka sha ruwa kare shida yace sai shida da rabi wallahi sai dai ka haƙura sai dai kare azumi haka ne wannan aiki ne wanda ba mai yin shi sai shi ubangiji subhanahu wataala ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tadri fil bar da manya-manyan jirage da kanana waɗanda suke gudu akan teku wanda Allah madaukakin sarki ya halice su dan me ku ɗauki kayayyakinku litahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi anfus baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus yadda Allah ya magana akan alkaila wal bigala litarkabuha wazira wa yakhluqu ma la ta'lamun zuwa karshe amma alfilkin lati tajri fil bari su kansu ma suna daga cikin abinda Allah ya halitta su tahmilu asqalakum dan ku dauko kayayyakin ku duk wani kayayyakin da kake amfani da shi galibi sai da bata jirgin ruwa akan fulk wai makatan ba to ko garami kai kana an ka maka shinkafa yar thailand an ka maka yar china an ka maka yar ina ne yar pakistan mu yanzu yar ko'ina ba zuwa take bayan allah nigerian ya allah ba kuma samu samu na guci ne bamu shi ne namu gamu da gurin noma gamu da ruwa ga amma wai kai allah ya sauwake da yawa ita gwamnatin daman zaman kashe wando take bata kasuwanci ko tana yi kamfanin kan madaji kasuwanci sun sai da wai wanda muke jira su kama da ci gaba ko ba sa noma ina ce gona gwamnati ba za ta iya ba ne wallahi za su iya sosai gwamnati kaɗai ta isa ta yi noman da za a rika zuwa da kasashen waje ana saya game da shinkafa yan nijar rijiyar nijar kowa ya santa har kasashen waje ake keta amma bisa yi yan zaman kashe wando ne ba sa kiwo dan guraren ma da aka dan gada na kiwo in kashe shanun da kullum baya suke ja ba sa amfanin komi da kaji masu da suke tunala mutum baya noma baya kiwo baya kasuwa tunala waye shi kaga dole zama baraci ko amma barar da yake talaka ne ba so yi halka mu talaka ake daga waje wasu bul sun tafi bara suna bata suna ya kowa amma ba mabaranta ba ai ko kuke yi babbar bara ba mutumin da baya noma da Allah baya kasuwa ha baya kiwo to shi waye zaman kashe wando daga shi akwai wani ai dole kullum ya yi fara wallahi ha akwai wani story a iya akwai su wani akwai su a takarda ba akwai su an da kiwon ma akwai an da kasuwancin akwai amma ta gwamnatin bata yi bata yi kawai daukan kudi ne kawai bata yi shi yasa sai mutum ya je ya zama doktor ko wani professor akan abin da shafi noma da ke yaka zaka tara bai da ko kaza sai ka tarda shi shi yake karantar da ku shi ya prof ne ya wuce ma doktor a university shi yake koya muku harkar noma da kiwo amma ba shi da ko eka daya ko darbijo ya kasa shinkawa a gidan shi ba Allah he ni jarke na wannan kasa ta Allah zai shirye da mu wallahi wallahi kuma haka za ku yi ka wallahi a canza wallahi a canza inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ubangiji ta lace بأنفسهم lalle ku sani Allah baya canza halayen da mutane suke ciki na irin wanda muke ciki na talauci da rashin aikin yi dan Nijar a ƙasa kaza dan Nijar wai ya tafi bida nema ya je ba ya ido bude ido ba a nema ya je wani kasar da yake ciki ba kullum sai ya ji karan bindiga shi ba tashi yake zo lahiya da zai kwada amma sai karan bindiga ya zama lahiya dan yazo sai ya rasa abincin da zai ci ma wallahi dole a faɗi haka ne da abin da ya samu ya zo ya kare kuma ya rika neman me zai sai da zai zama bashin komawa kasar wasu a walakanta shi a ci mutuncin shi a muci gori a kama shi ba a ce sai ya biya kuɗi. dole dai sai ya je Allah ba mu jagorori na gari Allah gyara mana su Allah sa su gane kurakuran su gyara amma wallahi wannan matsala ne kuma za a iya canzawa kai ka gyara ni in gyara wancan ya gyara kai ka ɗora kowa laifin laifinmu ne na mu duka wallahi kowa iya gyara abin zai gyaru don kowa mai rauni ne da ya daga cikin suna so su yi abin kirki ya fi ƙarfinsu a ma'aikata in kana son a yi aikewa da gaskiya sai gida an tsade ka kai girma gare shi wallahi san aiki ɗaya barin mutane su huta yanzu zai damu mutane wai fa kana so abu doka da ka'ida ne haka muke ba balle ka hana cuwa-cuwa ai ka samu matsala a tada mana shi wallahi mu huta wannan a tada mana shi mu huta wai ka hana cuwa-cuwa ne da almun da hana da sama da faɗi da baba kere haka ko muke fa to da haka yaushe zamu ka gyara kowa ya yarda abin da zai yi abin da zai kame ci gaba a kasar shi ne da rayuwar shi da addinin shi mu gani dan lokaci kaɗan mu gani wallahi yadda Allah zai canza mana mu dawo karatunmu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wal fulkil lati tajri fil bar da waɗannan manya-manyan jirage da ƙanana wanda suke gudu suke kai kawo a cikin teku bima yanfa'un nas da abin da ke amfanin mutane da suke ɗaukowa su ɗauko shinkafa su ɗauko muku motoci su ɗauko muku kaza duk wani abin da ba ku da shi sai su ɗauko muku kayan da inda za a ce ba bato ba kaza lamta kunu ba ligihi illa bi shikil afus ba ku iya zuwa ku ɗauko kayan sai kuna nishi da kyar da nishi ba ba kawa da Allah shi zaka ci shinkafa da Pakistan kana Niger in ba bato wani irin raƙumi ne zaka hauka je wani irin jaki ne to Allah da ya yi hikima ya halarci bato ya kirkira dan adam ya sa mishi ilimin yadda ake bato kuma ya kirkira shi ka san wani in ya ga mota mai tsada ko jirgin sai ka bature ka bature Allah da ya kamata ka girmama ba bature dan dako ya da kai mamakin bature ka ba gara ka je gurin makerin da yake fantana ka zuga shi ba ka ce ka makeri ba wasa bane eh me bambanci kila ma shi ya sha karatu shi makelin garin ku ba da ya tashi ma gada ce ya yi fantariya ya maka lidda ka rika shan fura ya maka mara a rika dan yanko maka tuwo ya ma koshi ya ana kurho a da Allah bai kai ajini na mishi ba kuma ya sira maka arha ya maka magirbi ya maka abin faskare ya komi fa ba da bambanci da baturin da ya kera mota ko kera jirgi shi ma wancan haka Allah ya bashi ilimin yayi shi ma nan bakin nibokin shi ne da a ce mutanenmu da suke irin wannan ayyukan su za a bai irin wancan ilimin a ba su kayan aiki da kake zamani shi yasa idan suka dauke ka masu kana da kokari irin wani su gama ka da wata karo a can ta lalata ka sai a saka ka zama solar dan giya sai ka zo mara kishi ko su rike ka a can ka musu amfani ko ka zo ka sauko kawai sai farar shi dan ya zagin mutane abin da iya zagi da horon shi kawai da duk wasu nau'in ilimi na technology da menene hudu muna yi amma muna ashara? ledawa fara baka bako dan komi sai an kafa har yanzu kenan har yanzu inda kun gane cikakkun masu ilimin faratikiman waɗanda makeran da kuka rera su ne su ya kamata a jinjina wallahi don su ba su bari ba a yau kana tsamanin suka yi garab yau ko tuwo ba gaci ba eh mana tukunye da ake mata su suka yi ta don suka ce sun daina wancan kana tsamanin zai yi ma sai faran shi kawai ka gani? amma suna kokare wuta suke daji har su nuna yadda ake kama a shasha yadda ake kama hauya wai haka ne haka za sai irin ku baya da kyau ku sake iri haka ne ya ai cika sunna ne makaho da waiwai suka sunna ne saboda project ta zuba kuɗi a je a koya mutane abuna ko ai turawa ce ake ce mata turazan su lankwame kudin su je kuma na kun da hukai ko talaka ba su ba ku su dauko hoto a je a nuna nasara ba haka zalunci ko adalci ne ilimi ne ko jahilci ne haka ne kuma masu ilimin kenan wasu ne muke jira su sa kasar da ci gaba shi sa kasar kace ganin ta kullun tana nokiya shekara da su bana debu nijar debu ta noke ta kasa tashi gurguwa ce yau sun kere kawahun ilada ta shekara wajen sa bayana ta tashi ta kasa tashi hanyar gurguwa ce mai Allah da ya kawar ake kara karyawa ka gani wallahi an mulkushe su ne kawai da ba tsaya gurin tarafi a ta wallahi ba za ta tashi ba da haka ba ta tashi ya za karya ba gwiwa a cika tashi a gani a ɗora ka a baka magani ke shaka ta debu to sai ka meke amma haka ina ina yara su yi ta yi su gaji wannan su yi su girma su tahi wancan su zo a yi ta debu nijar amma da haka wallahi ba ta tashi kawai ku ne debu kinta ku tashi ku yi aiki da amana idan an baka aiki kai amana ka ji tsoron Allah karka ce sai ka bi hanya yau in ka ce halal zaka ce yau ko ruwa ka sha wala ba haka bane adam sallallahu alaihi wasallam ce idan kana nema a duniya kafin ka tarda kofar haram sai ka wuce kowa saba'in da biyar a cikin ɗari ta kukutar da haram ɗaya. Amma shaidan da yake zayyana maka kamar sai da haram kin za ka iya kai labari. Matsalar ma haram sai ta rusa maka halakin bata albarka. Kuma wannan ne ba mu gane ba. Me matsalar ba a karanta da mu haka ba. Su tura ba su koya mana kwanan ba kullum ni na faɗi don mu ci gaba. dan in sun zo yawon ido bude ido su samu abakkan zance ne kawai amma ba gurin su mu ci gaba in gurin su mu ci gaba to yau suke ta'amali da arzikinmu da su yi mu za mu ci gaba su suna arzikansu suna da wuta suna da kayan aiki suna da izin izin da namu namu iraniya amma kuma ga mana kullum bayan Allah yan kamfanin ma da suke sauran yanzu babu babu wuta sai makauce mu ta bamu mun yi bara kagin kuma wallahi inda za a tsaya komi Allah ya ba mu kasar nan sai waɗannan abubuwan da ya ga duka mantan sai ta kama ka wallahi kuma ba a so haɗi kuma dole a haɗi me yasa muke kawo ɗin don mu mu canza mu yarda da inda laha la ya gayyiru ma bi kaumin Allah bai canza wa mutane halin da suke ciki hata ya gayyiru ma bi anfusihim har sai su sun canza da kansu canzawar da kai ko kowa ya zama yana kishin kasar shi da addinin shi da al'ummar shi da kasar shi Niger ce kasar ka ko to wallahi ba da kake da kima sai ita din da kare taranje ne dan gudun hijira ne dan neman abinci ne amma a kasar ka fa a kasar ka kasar ka ce shi yasa kawai ya kamata mu canza duk wanda aka bai amana da Allah ya rike duk wanda ya samu ilimi da Allah ya aiki da shi idan an baka aiki a gwamnati akan abin da ya kware ka zo ka dan bude naka project ka san matsalar da aka samu dama sai aka daure in kai ma'aikacin gwamnati ne kasuwancin ma baka da incin yi a da baka da inci abubuwa da aka za a kulle mutane yanzu in ka dauki Najeriya su waina za a ga mutum ya sauko daga aiki da motar shi sai yayi kabu kabu da motar ta ko zai zo gida ya samu na ce wani haka da sabo ya samu abin zai barwa iyali in yaje ba sai ya jira an bashi cin hanci ba ko ko Saudiya wala za a ga mutum da ma kekkel mota ta wajen miliyan goma ilgan ke taka birki na zaka ya dauke ka ka bashi riyal riyal biyar ko riyal goma yana masha Allah masha Allah yana maka addu'a saboda shi a ganin shi in yaje ya sadaka da ita Allah da ita Allah ya bashi aljanna wallahi za ga mutum da mota mai tsada ko ta miliyan 30 ai ka san da wani badan kudin ka ba ya ce idan zaka asara riyal ya ce maka riyal goma kawo kawo dala 20 a kai ka ya yi tarin kuma gudu da kai kuma ya kai ka kuma ta koyi da ta ne wallahi kuma in ka bincika sai ga babban ma'aikaci ne wani daji ne amma mu na tsaya kawo girman kai aka naɗa mana kai zartar ne kai wane ne kai waye ba ka yi ka gani matsala ne wannan ya matsala ne shi yasa sai da ka dan retarat kawai shi ke da he ka sare he zuciya ta mutu sai bakin luleti he katon luleti da femi ne jira hannu yau mana yau baka yau komi baka yau komi da kai ba komi inda ka iya ai kafin ka je da tarar daman kai wani ofisa ne a wani guri kai wani deji ne na ma'aikatarka kai wani fandator ne na kaza da ka kirkira to amma yanzu alhamdulillah gaskiya an fara sauyawa ya kamata mu ci gaba da sauyawa saboda addinin mu yana buƙatar sauyi to shine Allah ya ce wal fulkil lati tajri fil bahr jirgin ruwan nan dake gudu akan ruwa wanda ya halice shi yana daga cikin aya bima yanfa'u nafs dan yaka abinda mutane za su amfana da shi wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da kuma wanda yake saukar da ababe daga sama daga cikinsu akwai ruwa wa yake saukar ruwa daga sama iskar da ake bulbulawa daga sama ake saukar da ita kai yanzu wannan iskar idan aka ce sai ka biya za ka shaƙe ta ya kace gani ɗaya talaka yana cikin matsala ko wani mai kudi ya samu rashin lahiya aka ji aka tsaye da shi kwana biyu uku sai aka mai fakatur ta abin nan wasu jabai da lumbashi mai kyau aka samu shi wannan kwana uku da aka yi baktar kawai sai fashe da kuka yake ta kuka kace to alhaji kudin ne ya tsada ko ya ce shi yasa kace kuka ka nemi afuwa mai yace wallahi ba wai kudin bane mai tsada ya ga ya shekara wajen sattin ko sabin yana shakal yana shakal iska a kyauta yanzu kwana uku katal a ka bai wannan fakitirkin to yanzu idan Allah ya ce sai ya biya wancan shekarar ya zai yi idan ga abin zai biya shi yace wanda in kun kara ba zan biya kullun ka so dubu zan biya to yanzu idan Allah ya tsare ni irin da ko tsare da kuma ya ce sai na biya wadda iske da shaka a shekaru ina daga abin biya to wa ma'anzar Allah minan sama da abin da Allah ke saukar daga sama na daga iska ko wani abu daga ruwa min ma'in na ruwan sama da yake sauka daga sama ashe ruwan sama ma Allah yake saukar da shi ko tunda an ce wa ma'anzar Allah da abin da Allah yake saukarwa minan sama daga sama in ba gane bai ce min ma'in na daga ruwa ashe sama ba ita ke ruwa ba
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض الأرض بعد ubangiji موتها ta'ala ce shine sarkin da yake saukar mina sama'i ma daga sama yake saukar da ruwa kuma idan ya saukar da ruwa sai ya raya ƙasa bayan ta mutu ta bushe karas sai ya rayar da ita ta zama ɗanya shirit ta fito da tsirrai a ban ƙasa abin sha'awa kore shar wanda ba wanda ya isa yi wannan sai shi eh na daga cikin aya wa ma'anzala minas sama min ma'in da yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bil arda ba'da mautiha yake rayar da ƙasa bayan ta mutu ƙasa idan ta bushe ya matatta ce idan kai rami ƙasa yanzu ƙasa tana bushe ko cikin rani idan kai rami baka zubar da ƙasar ba da ka gama kana zuba a cikin wani konko ko kwano da ka gama sai ka maida sai ka ka gama maida amma bata cika ba amma idan lokacin damana ne fa kana rami kana tara kasa idan ka tashi mai da ramin ba zai dauke ba saboda lokacin ta zama danya kuma ta kumbura kuma ta ta ta, ta karu haka Allah faɗa wani guri فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت mhm وأنبتت من كل زوج kaga بهيج lokacin da Allah ya sauka mata da ruwan eh ta za sai ta bunkasa ta karu ta yi amki shi yasa idan kai rami da damana ka tara kasar bata zuba ba kuma ka nemi maida ta to wannan rami ba zai dauke ba saboda ita za ta rabbat ta bunkasa ta karu ka je ki gwada gani yanzu kuma ha a mace take idan ka tara in ka maida sai gaba ta macikawa saboda maciciya ce bata karu ba bata bunkasa ba duk wanda yake yin wannan yana daga cikin alama akan shi kadai ne shi abinda zai baka mamakin fa zaka shibka ababe daban-daban a cikin jordan ko a gona amma kuma sai ce yusuka bi ma'in wahid zaka shayar da shi yayi da ruwa daya amma kuma komai ya bada nau'in kalar shi daban dandanar shi daban wani za a ci danye wani sai an dafa kuma ruwan iri daya ka shayar da su kai yanzu in dubara ka ci haka yayi ruwa kala ɗaya kuma komi a sa kuma ya- yayi yanda yake kuma ɗanɗanon daban kalar daban yanda za a ci shi daban ai sai Allah wannan hikima sai Allah kai ma ka san wannan sai Allah wallahi a kyale kama a yi ruwa a ce amma an barka kai zaka shifka abin ya hoto ya zaka yi ya zaka yi ta ya zaka hudo shi zuwa zaka yi ka binne kana matsa shi ya yi laushi ko ya zaka yi abu guda ne zaka sani in kai ne zaka hudo shi to duk wanda ka ajiye a cikin ramin to sai ka hudo hancin shi ya kalli sama ko ba haka ba in ya kalli kasa in ya huto gaba ina zai kasa zai wannan ta ko zaka fara lissahi in dai ka zaka hudo tsiro amma da yake shi yake yi kawai tsakanin ka in ka bude kasa daga tsaye kawai zaka watsa ko kallon gurin baka yi dan ka da kawai sai ka danna kawai sai ka yi gaba da wanda yake kallon kasa da mai kallon gurin da arewa da mai ina ne kowanne ya tashi da sai ya sama Allah gwani ya san Allah gwani ne wallahi Eh, ya cancanta abota mai shi kadai shine ilahun wahid shi ya kamata ya bada doka kowa ya mai kauya to duka wani daga cikin alama aya take yarda da Allah ɗaya ne wa bassa fiha min kulli dabba kuma ya watsa a ban kasa kowane irin nau'in halittar da ke bugon kasa ya tafiya wallahu khalaqa kulli dabbatin والله min ma.
خلق كل دابة من ماء yaya suke فمنهم من يمشي على بطنه Mhm.
ومنهم من يمشي على رجلين Mhm.
ومنهم من يمشي على أربع Mhm.
يخلق الله ما ubangiji ta يشاء ce wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma shine ubangijin dake halitta kowace dabba ma dabba alal ardi duk abin da ke tattaki akan kasa Allah shi ya halitta shi yace amma da ruwa mimma waja'alna min ma'i kulli shay'in hayy kuma ka sanya da ruwan ne ko bai zai rayu da zaran ba ruwa to ba rai- to buku a kasa mu akwai ruwa ko babu wallahi akwai duk inda ka tura kasa akwai ruwa kenan akwai rayuwa a Nijar akwai ta wallahi Eh, akwai ta kawai mota ce ba direbobi Allah ba mu direbobi na gari da fasinja na gari Eh, dan ka samu direban na kirki ma fasinja in bala yasa zuga kai gudu da yawa taya ta gudu kuma a fadi ko ba haka ba ko kuma su ce kana gudu da yawa tai a hankali har dare ya muku duk in ba a samu take daidai ba akwai matsala fa in an samu mota kirki to a samu direban na kirki fasinja ma na kirki kawai shine zama lafiya in an samu ƙasa ta kirki a samu shugabannin kirki to talakawa mafiya su zamanto na kirki da an samu saɓanin ɗaya to akwai matsala wallahi akwai matsala to Allah madaukakin sarki yace shi ya halitta dukkan kowace halittar da ke tafiya a doron ƙasa da ɗigon mani ko da ruwa faminhu yace daga cikin halittun na Allah man yamshi ala batni ko akwai masu tafiya a cikin cikin su kamar maciji da suke yake tafiya ko da mi bai da kafa amma wallahi kai da kafa ka bi baka sai kama shi ba ko zaka iya eh tsere maka babu kafa fa Allah gwani ne idan kana nufin da kafa ake gudu to shi bai da kafa da ciki yake gudu kuma wallahi zai tsere maka kai ka saba kai sai kama shi sai Allah ya kama ma shi kawai dan Allah in ba Allah ba waye gwanin da zai wannan fa min man yamshi ala batni wa min man yamshi ala rujulayn daga cikin halittun da Allah ya akwai masu tafiya da kafa biyu ai mu ma muna ciki mu ma kafa mu biyu ce dan ana aiwa maka da a gida da ka tashi ya ga da uku kawa uku ce saka ce an yi ba aljani ba mata ka tayo da ka zo kafa hudu to wannan fami kika aiho mana ka gani saboda dan adam yana daga cikin mai tafiya da rijilai da kafa biyu akwai kaji da zabbi duk dan gudun matsayin ku daya baka hisu ba basu yi ka ba kafa ka bi ta su biyu amma da haka fa in haka kwambi ba za ka kama kaza da gudu ba idan ka ce yara kun tare mun ka gani na'am duk wannan Allah nuna maka hikimar shi ne ya halitta waɗansu halittar suke tafiya da ciki wasu kuma da me da kafafunansu guda biyu wa minin ban yaushe ala arba waɗansu kuma sai halitta su tafiya da kafa hudu ne shanu raƙuma awaki da sauran kuma kai kafar ka biyu amma sai ya baka iko a kansu kaga katar raƙumi yaro karami ya ce mai ish kawai ya durkusa kawai aka zai kama ta ish kuma ya durkusa wala in karfi ne da shi da uwa yake da kakanni duka ba su isa ba ya za ka yi kwanta da rakumi da karfi sai dai dabara haka katon sa ga yaro karami yana ba shi wala kuma kawai shi hudu shi ko tashi biyu ka gani wannan hikima ta wane ce ba ma su kadai ya kalli kullawa ma kai Allah yana halitta abin ne su wani abin ya kalli kawai shi ma sai ga ba ta da adadi daga cikin kwari da duk wannan Allah nuna kudurar shi da iradar shi da cewa shi kadai da kuma ya cancanta in yace ayi ayi ko bai cancanta ba ya cancanta wallahi da haka ya ce wa basa fiya min kulli daba to sai halittu wannan halittun sai ya watsa a ban kasa kowace halitta kuma min kulli zauje ni sunaini kowace halitta sai namiji da mace dan a zauna lafiya eh ba za a ce wancan namiji bane wancan mace balle wani ya tsallako ya shiga wani nau'i na wanda ba nashi ba yanzu kamar kai mutum aka ce kai namiji gaba ɗaya mazaje mutane aka yi amma matan aljanu ne aka ga ko matsala ko he kun yi auren ka zo kana ina yake ta ce ina america ya ba wahala bane a gurin ta yanzu ta je shi kana da kana barci kaga da zaka sha matsala ko ko to zo maka da wata irin shiga ka tsorata sai an yi maka turaren iska eh mala kun matar ka ce ta ce wasa ne nake ba daga wasan za baka da kai biyu ko kai uku haka sai ya ta baka daga nau'i irin naka eh da a zauna lafiya amma duka halittu sun yi gada ma wallahi ba wanda ya sai hana shi ya kai ji gada ba babbar safiya min kullu dama duk wannan da cikin aya ta Allah wa tasrifu ruya shi yake caccanza iska a wani lokacin iska tana ina tana yamma dan Allah lokacin da iska ta kuma yamma waye isa yi da ta gabas akwai na'urar akwai wani mai iko zai ce shi da aka sashi iska ka ta kara yamma daga wannan watan hazo a bai isa ba wallahi wani lokacin kuma ta zama tana gabas ba wanda ya sai mira ta yamma sai shi caccanza yanayin iska wani lokacin aka mai sanyi wani lokacin aka mai zahi wani lokacin aka tsaka tsakiya da kuma ta gaban hadari mai kamshi wadda ita tana ba da bishara cewa ku tattare kayan ku bayan akwai aikin ta kenan akwai hadari sai ka tattare kuma da ajaba ka je sha an sake shi ai wallahi na yasa ita aikin ta bishara kawai ko ka ji ka wani kamshi wani gudun an musu ruwa kai ma sai ka je ka gyara gonarka ko eh tunda tana yiwa layin ya zo kanka gashi nan dai hikimomin Allah da yawa a cikin harkar iska wata iskar aikin ta tattara gajimare guri guda wata aikin ta ta kora shi ya tahi wata aikin ta idan ya haɗu ta fasa shi sai ya watsi ya saki ruwa wata aikin ta idan yana saki ruwan inda bai dace ba sai ta yi maza kawai ta karkata sai ga ya wani gurin wallahi ba wanda ya sai wannan sai Allah wane jirgi mai watsa ruwa mai watsa gajimare bai saba wallahi wannan aikin sai Allah kawai iskan nan kala kala ce da Allah wata ta zo da azaba wata ta zo da ni'ima wata ta zo da alkhairi wata ta zo da sharri shi yasa manzo Allah da ya ga iskal hadari ta sai durkusa a guwoyin shi rika ya Allah kada ka halakar da al'umma ta kaza saboda tausayin al'umma alaihi salatu wassalam duka wannan daga cikin kudurar Allah wa sahabul musakhari da kuma gajibaran da ke kai kawo baina sama'i wa tsakanin samai tsakanin sama da ƙasa wanda har jirgi ma yakan wuce shi kai gajimare ga yayin ƙasa Allah ce dukkan su la'ayatin ai wallahi aya ne aya ne ko ba aya bane amma sai ce liqaumin yaqilun ga mutane masu hankali wawaye ba sa ganewa wadansu daga cikin su suka zaka suka ce lalle gaskiya Allah naka dayan ya cancanta wasu kuma suka ce ka sha'anin Muhammad ya kware da dabo kawai kaji abubuwan da ya tsaro kuma kuma amma babu ɗaya da suke musun Allah yi a cikin wannan fa duk sun yarda ba wanda zai yi wannan sai Allah ɗaya to tunda komai na duniyar na kalkashin wannan abun a takaicen takaitawa kowace gaba daya idan ka dauke ta ta ishe ka bayani kai ka gaji baka kare ba kenan duk wani abu na duniya na karkashin waɗannan abubuwan da mulkin da rashin shi da arzikin da talaucin da menene da komai yana cikin waɗannan aya in dai karkashin wannan saman ne da doron wannan kasar duk abin da ka sani wannan ayar ta yi magana a shi sai da karancin ilimin mu kawai da karancin fahimta da kuma rashin fahimtar ayar Allah da kuma rishin hankali shi yasa yace la ayatul liqaumin yaqilun wallahi aya ne ga mutane masu hankali Allah ka samu cikin masu hankali abinda muke yi Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh